بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والخارج إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وابتداء العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين gode Allah ya sake haɗa mu a wannan zawiya mai albarka maulanmu shi malamin kuma Allah ya ƙara masa rama cikin garkoci a titin malam goji yau muna rana ta alhamis 27 ga watan ramadan hijiran shugaba annabi muhammadu dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ashirin da takwas ga watan hudu 2022 miladiyar annabi isa alaihi salam wannan irin rana kafin mu shiga karatu irin rana ta ashirin da bakwai jamhur maganar malamai ya tafi akan kyakkyawan zafi shi ne ranar lailatul qadr wanda duk wanda ya ibada a ranar to ya fi wanda ya ibada shekara dubu a wata dubu abuwan shi ne shekara tamanin da uku ko da wata biyu a kai sabila da ka muna Allah ya samu dace da wannan rana wanda mala'ika jibril ya kan sauka irin wannan rana ta lailatul qadr muna kikkiawan da yau ne da shi da mala'iku rundina rundina daga sama sukan tsaya a kofar lunguna na anguwanni za su gaisawa da mutane wani ma ya je gaisa da mala'ika bai sani ba Allah ya samu daga ciki rajiyallahu ta'ala sabila da haka wannan rana Allah ya samu dace da shi kuma Allah ya sa muna daga cikin da aka yanta a wannan wata Allah subhanahu wata'ala yana cewa a muna aya na 99 na Allah subhanahu wata'ala yana cewa ana arada anhu innahu yahmil yawm al-qiyamati wizra duk wanda Allah ya ce wani kadafi na fi min ladin na zikira Allah yana cewa mun baka wani kadafi na ka hakika mun baka wato zikiran mun baka alkur'ani shi ne wani kadafi na fi min ladin na zikira mana da aro duk wanda ya dau da kai gare shi da shi wannan mene shi wannan alkur'ani din mana da alu fa indahu yahmil yawm al-qiyamah izra to hakika shi wannan ko da kai gabar aiki da alkur'ani to yahmil dai to wizran nauyi zinibi yawm al-qiyamah ranar kiyama kamar yadda Allah a wani ayat ce wa mana arada an zikri fa inna lahu yashatan danka duk wanda ya kyau da kai da barin zikiri na an bato na ko kuma aiki da alƙur'ani to zai tashi zai rayu rayuwa mai kunci to haka kuma duk wanda ya kyau da kai da barin aikin alƙur'ani a ce ga abin da alƙur'ani ya ce ma'ana ga abin da Allah ya ce ya ƙi ya fitar zuciyarsa to wannan bawan Allah zai ɗauki laifi mai girma wato ranar kiyama فإنه يعمل يوم القيامة وزرا نعم
خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة إلا
خالدين وساء يوم القيامة هملا خالدين ينا بيتوما فيه cikin wato wannan azaba na sanadiyyar da ya karɓi alkur'ani ya aiki da shi din ba sa'alau kuma ya yi muni gare su yau ban kiyama ko ranar kiyama kiblan abin ɗauka abin da duk wani mai laifi zai ɗauka ranar kiyama wanda ya aiki da alkur'ani to na wanda ya yi aiki da alkur'ani to na ta ya fi muni kuma hadisi ya zo a kan sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka yi huda aka tashi kamar da aya a gaba da mu karanta zuwa filin kiyama to kowa da a dora masa irin abin da ya sata da kuma irin laifuffukansa dan ake zuwa filin kiyama ma mai laifi dama dama shi ne da ke tafiya da kafansa amma ko wanda zunubinsa ma ba ya ke bashi ya yi tafiya sai dai suka faruwa a ƙasa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kusanta mana masu ciwo masu ciwo ba annan ma ya ta haɓaɗu shaitan min al-mali zalika bi annahu qalu innama al-bay'u yusri riba wa halallahu al-bay'a wa harrama riba amma man ja'ahu mu'minun bi min fatihi wa falahu ma salaf amma man ada fa yatim billahi min wallahu azizun kam Allah ya kiyaye magana riba da ranar muke Allah ya ce masu cin riba a ranar kiyama ba za su tashi da yin kamar wanda shedan ya shafe su kamar mai ciwon hauka ya tashi ya faɗi ya tashi ya faɗi da kuma ga shi da ranar muka dan fara faɗa da yau za mu dan ƙarasa bayanan dan kaɗan Allah da cikin tambayoyi a kan shi illar cin riba da Allah ya kiyaye to su biya da haka ba sa alau yawon kiyamati hadisi ya ce duk wanda ya yi sata da a ɗora masa irin abin da ya sata wanda ya saci raƙumi da a ɗora masa raƙumi ranar kiyama ya ƙara sashi filin kiyama wanda ya saci saniya ko ya saci shanu ko raƙumai ko wanda ya saci tumaki to a ranar da ya ce ko da koyi mutum ya sata na wani bawa wanda bai yaƙi masa ba to ne an ɗora masa shi a ranar kiyama kasar rana ne wanda yake na masifa ya sa Allah ya ce yau ga tubular sara'in ba malam kuwaci wala na ce rana ne da tona asiri yawa wani ba duk ba kowa yana fama da kansa ba ai ga wani ma amma a hakan ana ganin mutum aka iya gane wannan laifin sa kaza ne duk wanda ga yana malaiku sun dora masa rakumi ai an san farawon rakumi ne a layi a duniya barawon saniya ko barawon shanu haka da tsara shanu a ɗaure ya ɗora masa a kai ina dan adam zai yi ɗaukar saniya wannan ko ya ishi basi ba kuma haka dole ya ɗauka ko zai ɗauka ya faɗi ya suma ne haka da jira shi farko a sake ɗora masa da ya dagu ya faɗi har ya ji filin kiyama da shi Allah ya kiyaye shi yasa babu masifa kamar zalunci irin tsakanin bayi kun lura yi wani hadisi da hadisi da alaihi sallama yake cewa na roƙi Allah abu sai ya ba ni bai ba ni dewa to ɗaya da bai ba shi ba shine annabi sallallahu alaihi sallama yana cewa Allah ka ba ni hisabun al'umma na hannuna da an ba wa annabi sallallahu alaihi sallam hisabun al'umma to da duk gidan aljanna za mu tafi sallallahu alaihi wasallam to amma ba a hakan kuma in kaji dalilin da Allah ya sa bai ba shi ba wasu kuma rama ne gare mu sai Allah ya ce wa Nabi sallallahu alaihi wasallam barin ba mai samun al'umma ka hannu ka ba da biya da shikari tsakani na ne da bawa wani abu ne sirri ina so ku lulluɓe ba na so wani bawa ya dinga ganin wani abu da ke tsakani na wani abu wani abu Allah ya bayyana a gani amma wani abu Allah ya yi yace shi yasa amma na maka alƙawarin zan ba da ke ta al'umma ta ke kayan kai sai a cikin lalata ta mai cikin ba ne yadda wani ɗaya da cikin al'umma na kuwa yana wuta ba idan la'arla wa yi duk kuma cikin nan yayin da bari ne duk ɗaya al'umma na kaga cikin da ya annabi ya ce mutum sallallahu alaihi wa sallam kaga a hakan dai an sake ba shi dai wannan abu dama annabi ya so a baya ne wanda dukkan wani musama annabi sallallahu alaihi wa sallam ne sai Allah ya ce a ba ya so a ga wasu abubuwa tsakaninsa da bawa a amma ya yi alkawari zai ba wa annabi ceto annabi sai ya yarda shi kenan da ya ba shi abin da yake neman ke Allah ya samu cika da imani su dai alaka abin da yake cikin da muka mutane da muka fita cuta tsakanin mu yau amma tsakanin ka da Allah ne aka iya yin shekaru kana ta ka zo kai wani aiki a aiki da Allah ya ce maka amma cutar tsakanin mu yau shi ne yake zama mana matsala shi yasa jin ranar kiyama kowa abu da ya sata ta ga ayi wannan zamu namu sai mu ce wanda ya tashi waya iblis ko ko takkano ko alaihi za a dora masa duk wayoyin da ka sata na mutane aka da dora ma ana kin mutum a filin kiyama an san barawo waya Allah ya kiyaye kuma yau wani abu mamaki ma ni abu ne ke ban tsoro waya yadda mutane suka ɗauke ta kai ka ce idan ka ɗauki waya ta ki bayarwa wa mushi kai ka ce mutumin ya yanke talauci yana tunanin in ya bayar to ba zai koma cikin talauci shine ne yake bayar ko ba haka ba amma wawa mutane ta kara masa amma kallani kallani ya ka wanda ya samu waya yake iya bayarwa da duk bayan nan wani na kiya mu wai extra ne ka fita da waya inda ba wai karamin yarinya ba budurwa ne sai wayan ya fata suna wani na can a saba sai ya gwada mana ta bai da ta da wani waya na kan ciki sai suka ɗauki waya da suka ɗauka suka duba nan gobe ciki aka dace ko ta an yi waya da babar ta ke nan da kaɗan ba shi ne ainihin wayan da yake amfani ba irin wayan da yake amfani da yake nan sai suka kira suka ɗauke ya ɗauka shi kuma ya ɗauka iyalin da ne ko ita yarsa sai wani jibiyar wani ya ce wannan wayan da suka ce shi ne a nan bakin gurin ya ce wannan sabon hanya na mu mala gobe zuwa ƙarshen titi ba ta kowa aka tunce ya shiga kin tunce waya ne aure kaza kaza ya ce a yace wannan waya ta iyali na ne waya ne amma ɗaya na takan ɗauka ina tsammani ku ganci lallai sun tafi baki ba duwa ita ya sa yana tsammani ta je ta je ba da waya sai ce shi na sauki ne gaskiya sai ta makaranta ne amma ga ɗan ataban da suke tare ya ba shi waya ya ce ka kira wayan ka zo ina ta mun ya na shi sai ce kana ina ne ce yana nan malam gobe ya ce ku jira ni a wajen ya ce zama zama zama ya sake kiran waya a kashe ya sake kira daga ba kawai sai ni ma waya ya sai ta waya da ba ta wuce dan Allah ka dubo na rashin imani ba fa shi ya tuci waya duk wanda su irin wannan ayyukan sai muka ce domin amfani ma yin sallar ba ka da imani duk bayi da imani irin wannan ne amfanin yin sallah ta wai kana musulmi abu ka tsinta musulunci wa cewa yi tikiya ga da ka tsinci abu abu mai amfani abu da ka ba ka tsinci shekara guda kana ciki in abu da ya lalace ne to haka yake ka yi wani sauya shi na zuwa abu da bai lalace ba sai kuma shekara guda kana ciki domin ne ba ka ce ba ka samu mai shi ba guda ka iya wani amfani da shi ko saka a masallaci ko kai kai amfani da shi amma da niyan fa bisa yadda da shi ya zo za ka ba shi abu to ka ga wannan wannan fakin tayi gashi kuma an samu ne shi yake ba wannan ai barawo ne ko to kuma barawo ne sata ne to haka da ta yi mamakin yadda mutum yanzu da ake ya mai waya ba yanzu yanzu ne ga da an tashi waya abun mamaki zai a rashin amana ya yi ƙarfi na ya kuma sai ka yi sai in ya sai da wayan ba shi da talauci kuma ai hata ya hata ba zuwa ba eh da yi sai ya rabu da talauci har abada nan ko ba abu da ta kara mana na to wani kwana daya Allah ya sa mu da imani da da ka muna kiyaye masu sakan waya da masu kwacin waya ranar kiyama za ku zo da wayoyi ana kallon kwanin kiyama da da hakkin mutane ne da hakkin Allah ne Allah ne ya yi in ka nemi ya ce shi ma kai da dama amma haƙƙin mutane a sa ala wuce muni gare su yau mai kiyama ranar kiyama himlar abun ɗauka kowa abun da ya sata irin da ya kuke zo da shi ranar kiyama ya yi muni a gaishe shi ranar kiyama allah kiyaye
يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا
يوم يوم ينفخ في الصور يوم يفوق في السور ونحشر المجرمين يوم يزن زرقا ونرانا نداء زرقوا يا حسن أبو كيسا تاتم إكر اللي بكتنسا بيكي دام أنت يوم تبلى السرائر نرانا تون بني أسيري هو إلي بكتنسا دي زوداء زرقا جاء يوم يفوق في السور رانا نداء زورا أتشين كهو شيني وانا معلمين كيسي أن نفات الثانية kura na biyu ba kura na farko bane kura na farko duka na abu ne a bar duniyar mu ne shi Allah kenan ya inna na da mukular da wa man alaiha mu ne muke gadan ƙasa da abun da yake kanta duk na Allah ne kowa a nan kowa a wannan ka samu kuma an dawo wani Allah ne shekara arba'in yana kira yana ce mu mani mulki yau nawa ya yi a yau sai Allah shi da kansa amsa shi lillahi wa yi kajiyar na Allah ne shi kaɗai mai yawan rinjaye yara ga kowa ya yi shekara arba'in tun daga baya a zuwa yi hura na biyu da hadu saniya shi ne da yi hura na biyu a tashi kuma zuwa filin kiyama yau mai farko so mana shi mujirmi na na mu taro kakurai da masu laifuka wani shi mujirmi yau mai izu a wannan rana zurkan suna masu zaro idanuwa idanunsu biya da zaro tafiya irin bala'i da masifa da sai gani an ce bakin kwayan idan kafurai da masu laifi kamar sai ta ce ne faɗo don tsaban zarowa sabila da bala'i da aka gani Allah ya kiyaye
يتخافتون بينهم إن يتكافلون بينهم إن لبثتم إلا عشرا لبثتم إلا عشرا يتكافلون بينهم سنا سري سنا قوي magana a tsakanin su su kafirai da masu laifi fasikai daga cikin musulmai da ta kafin nuna bainan suna koye maganganu tsakanin su suna sirri wanda ya rika ce wai mu da muka je duniya ma kwana nawa ne muka zauna ne kwana nawa ne muka zauna suna ganin ma an yi mun zauna ma a duniyar nan mako suna ganin tsabon tsoro irin na ranar kiyama sai su rike ita kafin nuna bai nan illa bisu sai su ce ai ma labisu kai mu bar muka je duniya ba mu ma zauna ba illa ashara shi kwana goma ko wai kwana goma su ne su suka yi a duniya duk shekarun nan da muka yi a duniya da muke ta buri amma kafirai aka tashi ranar kiyama ya sun ce wasu kwana goma su yi a duniya tafiya da karanta kwanakin da suke kuma ya shi bishara irin wannan ai ta ga ya faru da uzairu ko da Allah ya ga fuskarsa a cikin suratul baqara shi ma kage da yazo aukar ladhi marra ala qaryati wa hiya qawiyat ala urusha qala annabi yuhazi Allah ba'da mawtiha fa amatu Allah bi at'ali thumma ba'atha qala kam ladhi qala bi yawma nabali qala fal ladhi sunyata Allah ya ce ya zo wucewa ne ya ga yadda hutu nasar ya rushe baitul maqdis ya kashe ƴaƴan Isra'ila ya yi yanka birni ne ta cika birni baitul maqdis kamar yanzu a ce garin Kano ne ko Abuja ko Lagos ko Kaduna kawai a wai gari gari biyu ya zama kan gobe kowa to ga duk wanda ya san gari dole ya mamaki kai ko garuruwan da ba su kai shi ba ma dole ka yi mamaki da ah yankin wannan girman gari ne na wata to shi da yankin gari ba kowa sun ya zama bangon tsaga da mutu na karyata ɗayan isra'ila gaba ya bi ke yanka ya ce wallah ba ni ba kashe su ba sai ya ga jinin suna kwarara a ƙasa sai jinin ya taɓa kirji dokin sa ya bar yanka kuma an ci san da suka gudu ya ta kashe ya ta kashe ya sa aka ce ba ni an talaka su an mai da su guri nan da ranar makaranta Allah ya ce ku kira da ta kasi ku zama birrai kaskantattu wasu kun zama alalu da sauransu ba da ba wanda ya fi yan Isra'ila wa duniya shi ne mutane shi ko zai da ya zo wucewa ya ce ya Allah ne ya rayar da wannan gari mamakin da ya yi malami ne ko wani da zamaninsa mamakin da ya koyi sai Allah ya kashe shi a gudu tun da ya shekara ɗari yana rubuce tun Allah ya daga shi ya zuci wata ya kan jakinsa kuma da Allah ya tashi ya dawo da shi aka tambaye shi kwana nawa ya zauna sai ce ai kwana ɗaya ne ko ya zauna ko shashi wani kamar daga safe ne zuwa azar wato akwai ne da cikin lamarin Allah Allah ba wanda ya kai shi tausayi shi ne arra'uf kenan shi ne tsananin tausayi da Allah ya ga dama da kuka mutu kwanciyar kabari ma ko ya ishe yanzu ka duba ya fita ka ci mata na jinya ana yi ba ana ci juya shi amma na ga duwar sassan cikin yana yana kullewa ya da yawan zaman jinya amma Allah ya kabari ya da littafinsa sai kawai a ce a yi bacci da mummune ba sai a tabbacin dan an tashe ka ma ka ce kwana ɗaya ka zauna kai har kafuran ma yake yanzu ba kafuran da yake magana su ba yau mana shirin mujirmi ne yau mai turka ya ta kafa nuna bai da mu illa yusufu illa ashara ga shi nan suna sirri tsakanin su suna ce ko wa zauna ba a duniya ne kwana goma da Allah ya ga dama kwana nan da kwanciyar kabarin da kawai ya shi masifa ka taso ka azara ya tuce ka ka taso ka ta ta ko ya gire ka ga duk ya ci kamar ba wani faɗi yake shi ba har Allah ta fi cika nema ne Allah ya yanka mana kabar ya sa mana hajji a ciki da shi kuɗa irin na aljanna wanda ƙasa mana mutu cikin mu ba farman Allah Muhammad yau sallah bila da haka ga shi sai ce shi uzai aka ɗaga shi shi ai kwana ɗaya zauna a ashabul kafi ma da suka zauna shekara ɗari uku يترى والمسود كاتب ثلاثة لأسين سنين والزاد تسعة سن دولة شكرا أيوه لترى جالا أما لا تتنبيه سنة كورة إيه بشي يجي زومس أبوش فليجرعي يهدي تعامل فليأتي يرزق من وليتلقى ولا يشرب منه هذا suka ce ka je ka duba mafi duk abinci ka so mana suka ba shi wani kuɗi sai ga shi ya zo da ya sai abincin ma a gurin ita mai abincin ma sai ba da kudin ba kakanta ma ba ta san wannan kudin ba ba ma ita ba kakan kakanta ma ba ta san wannan kudin ba shi yana gani ya ba da kudi mai tsada ko ya tana masa rikici ko ya ba ta wani abu ko ya shi kudi ya na kudi ne ta har da ya kama a bayyana da wannan ma aka fara duba kai wannan mutumin daga ina wannan kudin ba kudi shekara ɗari uku wasa ne tana ɗari uku ai ba wasa ba ne yanzu ba ana mana tarihi ana cin zo tura mulkin mallaka kasan nan sai ka dinga ɗaukar abubuwan mai nisa ko shekara ɗari kuɗe ba sai dai an tafi wani tarihi da kuma ko can duk ta an wuce shekara ɗari ko abun da nisa ko ka dinga ka samu ƴan aikin da suke zuwa ne irin wannan su mangafafun da ake faɗa ba wanda shi ya ke ce masa mangafafun hukun fara ko ko wani tarihi da irin wahalar da suka sha ruwan afirka da sauran to amma in ka ko shekara ɗari wani abu ne amma ya kaji da nisa ina ko shekara ɗari amma su ma da kasu sun zauna ne da su na yi wani bajo ka zura ko kuma alif kuma da su suka ce wuri ɗaya muka zauna ko kuma shashin wuni suka ce kai gaba da suka kiya kai kai ubangiji shi ya san irin zaman da muka yi amma yau sai mu gane mu tura sai a so mana abinci da an ce suna dawowa wannan duniya sai suka jiwa amma wasu da suke rayuwa a wata duniya shekara ɗari uku suke bacci bacci ba irin wani ne ta da su bayan Allah sun suke kusanci da Allah to rayuwar ce kan kuma ya fita daga cikin wannan rayuwar duniya sai ga ga mutum a cikin su abin da yake ci a sati gudu wani ba ya da ma mutane su koyi da shi Allah ya sa mu cikin rimani zai alaka illa mutu illa asha an ce ku zauna biyu bana goma
إذ يقول أمثالهم كلمة لا تشكو إلا يوما
أنا أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إلا يوما Allah ya ce na alam ma ya kulu mu ne muka san abin da suke faɗa na alam ma ya kulu in ya kulu an salu yayin da mafi daidaici su ma ya faɗa cikin ra'ayoyinsu su ɗan wuta abin da shiga wutar ke nauna a filin kiyama da suke magana ai ba zauna bai kwana goma to Allah ya ce wanda ya fi su daidai din magana ma ya fi su kusa da daidai ma shi cewa yi illa jikin mu كده يقول أمثلهم طريقة لله يوم أقول يعني أنت ما أنت أكيد ما كسا كما كان أتشم تيدي تيدي كي مبوم مزونا بما أدوني إيبانا لا شيء يبيك ما يديوا إذا كسنتي ƙarancin kwanakin duniya da suke duk wannan shekaru an manta an yi jikoki an manta an yi abokai an manta an yi zamantaka an manta an yi kaza an yi kasuwanci an yi yaki an yi kaza duk an manta ko ta ga duk wannan zaman da ake a duniya ba ana ganin ma Allah ya ce wanda ya fi ne ba shi ne wanda ya ce illa yuku illa yawa kwana ɗaya ne ko suka zauna ya da ka wato duniya ba komai ba
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا
ويسألونك عن الجبال وقل ينسفها ربي نسفا يا رسول الله ina tambayar ka kafiran bakka sun ji ana ta irin wannan magana yin kashi a to duk da ka ce da kiyama da wato ƙare a duniyar gaba ɗaya ko ba kowa to wai idan manya-manyan duwatsun ba ka san kowa na magana ne irin gurgunan hankalinsa dalika mablagu min al-ilm wannan shine man- wato mantan su a cikin ilimi su duwatsun suke ne sun yadda mutane da hamsin da ana mutuwa amma duwatsu ai ba su mutuwa kowa ne ta ce dutsen garin ta ke gaishe baban sa ma da zai yi da shi da shi haka na gwamnan dutsen kakan sa ma da shi haka na gwamnan dutsen to ai kuwa wurin su dutse ba ya mutuwa ruwa da iska hake yake sai ya zaka to ya da ayi gudi da duwa su wai tsarin nan an jiba ina tafiye su game da game da duwa su duniya a kulli kace musu ya su fara ubangiji na je tike ta ne nan fan tikewa yadda ta ake nika wato tsaba ya dawo gari ko kuma a nika tudin ƙasa ko dutse in ma a irin zamani namu na shugaba ana nika dutse ko ya dawo kamar yashi duk girmansa to haka Allah ne duka wannan manyan duwatsun duniya da ke gare ba ku yi su fara ki nasa Allah ne bibbike ta bibbikar ka
ويذرها ضاعا فاستبا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا
wa yadruha ka an sabsafa la tare biya wajen wala amta wa yadruha idan Allah ya bibbikar da ita kuma wa yadruha ya sheke ta eh sheke ta. duk kuran a sheke ma ya zama ko gurgunta ma babu wataran jibala ta zuwa dajin koko wai ya tafi marar sa Allah ya ce za ka ga kana ganin duwatsu wai da manyan duwatsu duniyar ta zuwa dajin ta kana da tanka kai dan adam kana da tanka wata sankararren abu ne mai karfin gaske adawa ba hannu suke sawa suke bakar dutsen ba kamar yadda kai yanzu za ka je bakin fadama ka sa yatsun a cikin laka da jinta ta ɓangaro ba ka yi kuma adawa da samudawa suke kama dutse da ya ce su ɓangaro shi shi kara kin kaje irin misira din nan in kaje irin gidajen tarihi ko kana kalla a talabijin da ka ga wasu irin gini da aka yi na duwatsu da wani design da aka yi masu kyau da aka yi mamaki ta ina aka yi wannan abu har ba irin mu bane wanda dutsen guda ɗaya da ya yi kaga kusan rabin masallaci da ya yi a taruwa a gashi ba ba irin wannan ɗan adam ne amma ba irin ba suka yi wannan aiki da ke mamaki in kana kallon irin wannan abubuwa na irin zamani a yi can zamanin da wanda ake yi zuwa a cikin dutse har cikin ƙasa kafin Allah ya ware musu kai da zuwa ta ne ta wani kamar marasa amma Allah ya da ganta tana tafiya irin yadda girgije yake tafiya haka zuwa zuwa sashi da wucewa kawai sun zama kura يذر واقعا سبسبا لا تذمو وتشتكتيا لا تركيا إوجد بعد من ولي كركتا شيني ولي راي ولا أمت بعد من ولي أول ولي ما أوكي دنيا كلها تذمو ليبر دي كما أيا إرجع باب كوي باب سو أن ندوا الله يا بلاتين يا جماعة نتان سنجا تدعي يوم تفضل لهم يلا لهم السماوات وما لكم لله واحد التحية وترى الفجر من يوم مقرر إلى الفلسفة سراج من كثيران وتكشف وجوه النار ليجزي الله كل مثل ما كسبت ان الله خير المسابقه idan haka haka Allah ya dinga ya dinga faɗa yin ne kasan ba canja ta ra'ayi wannan tubaddar da kujeri da kuban samawa wannan kasan canja ta ra'ayi wannan san musamman ma canja ta ra'ayi yau mana dumi sama ta an ta ayyin cikin bilin kita sama ba da an awwala kalkin bilin wadin alayya Allah ya kira ni da mu dade sama kamar yadda ake naɗa littafi kamar da aka naɗa littafi ko jarida haka Allah ne na sama yau mana ɗauki ma aiki da jarida kamar yadda ake naɗa ake naɗa littafi haka Allah ne ya ɗauki nan san bai da muke gani da a kawo wata duniya sabuwa da mu Allah ya samu cika da imani
يومئذ يجدرون الداعي لا عوج له وخشعت يومئذ يتبعون الداعي لا لا الأصوات وهمعت فلا تسمع إلا همسا عوج له وخشعت الأزواج للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ يتبعون الداعي wannan ranar Allah ne na ta gaya mana ranar yau ma'izu yau ma'izu ranar ranar wata irin rana ne ta ranar kiyama yau ma'izu ne ta nuna da'iya wato ranar da mutane da su da kira da su da kun wani mai kira da ta nuna da'iya la'i wajala babu tarkacewa gare shi an ce mala'ika Isra'ilu zai zo ya dinga kira mutane cewa ku zo ta nan ta nan da ku ta nan za yi wajen lau ba mai karkace masa kowa yadda ya kira ɗin nan wurin da ayi yau mai yi ta yi wata ayi da yau wa ta shafi da suwa dubin ramani muryoyi sun yi shuru jin ramani ga Allah ba za ka ji wasu kowa ba wato Allah ya kai wasu ayoyi dama ya kace a yana yana cikin sirri mu ayatin nan a baki ya mu dinga gwada ma halitta ayoyi har a sararin wuri idan kana so ka ci irin wa'annan ayoyi misalin alayya ka fito irin cikin dare ta ta fi shiru ya yi sit wani sa'in ko kukan ka tuba da kai ko kukan kai duk ta kai har malamai su ce su yawa dare ta irin wannan to a cikin ka fito ba in dai ba dole ba ko me na iya faruwa kai ka ce garin gaba kai ka ce ba ba shi ne cikin gari yadda yara ka ji kukan wannan abun hawan ka ji ihun wani ka ji kazan wani ka ji kaza ko kowa shi wannan alamun ce da take yamma Allah na gwada mana haka wata rana a duniya ta zo ya aishu wanda Allah yake yamma wa tashhadu aswatu bil ramani kuriyoyin shiru wa Allah yanzu ya ce irin wannan kai ta ce a gidan kuma ba kowa ne ya kai suka barka a zo sai kanka tsoro kake ji alhali kuma kai ka san a gidan kuma akwai mutane kai ka ce an kuma ba ba kowa wannan alamun kiyama ce ba kun bai mulki a wajen sai Allah kai kanka tsoro kake ji ka fita wani ma da ɗaya fito shi ma tsoro yake ji kowa ne kansa kawai yake yasa irin wannan yanayin Allah ya tsoro ne in har wani ka ji miliyan na irin wannan za ka samu ba lafiya wani ba ya ce taimako wani da kwanciya ne yi idan ɗakin da aka wutar na kunne ne ya kashe wani ma da abun ya matsewa alayin shi ta san gado da ko shi kamar gwamnan yi Allah ya samu cika nema to alamun kiyama ce wa kashi aka da cewa ta rira mai miliyoyi sun kuwa Allah ala ta samu ko ba ka ji komai a wannan rana ranar kiyama ne illa hamsan sai kawai miliyan taku kawai taku sha sha sha sha ana ta tafiya filin kiyama ba ka ji komai miliyan tafiya wala ta samu illa hamsan babu mai cewa ƙala maganan ba babu lokaci kowa ta kan sai yau ya kirri wani shahi ko mu yi wani ranar da mutum ke gudu iyayensa da abokansa kowa da kullum ne ne ne yau mai duk shani kudi kowa damuwansa ko ya ce shi a wannan ranar ya dama an tambaya ne sallallahu alaihi wasallam abokin da mutum zai iya manta iyalansa ya mutu kowa ya kansa ya ce lokaci uku ne ki lokacin da ake busa irin wannan da da ta kai biya kowa da biya ko yake ba wani ya goni ya gagar ta biya ya taimake shi kawai kowa ta kansa take in da murin yau mai min sha'ani ya kuli kowa sha'anin da ya mu da take shi ya ce na biyu lokacin da aka zo tsallake sira'i kowa ta kan take ya mun ƴaƴansa ya mun da iyayen damuwar ka ta sha tuku lokacin kuma da aka watsa takardu a filin kiyama da za ka ga wani da su bishira yayin da aka watsa takarda amma mun kuke da sabon mulmini so bai asabu sabon bayan ɗabi ila ayi masu zuwa wa amma mun kuke da sabon wara a zahiri kuma sau bai kuke tura Allah kiyaye wanda aka ba shi littafin ta bayan bayansa to shi kuma da su ne kirayi halaka shine ku sauke kubura sai kira ya laka shine wani aya a cikin suratul furqan Allah yake ce la tusqul yawma suburan wa idza kuntum suburan kasira Allah yake kada ku kira ya laka guda ɗaya a yau a ku kira halakoki kira halakoki ku ku suburan kasira sai da haka rana ne na musiba amma idan Allah ya sa mutum ya dace da ya yi aiki mai kyau musamman a wannan zamanin nan in Allah ya azurta shi da yiwuwar salatin manzan Allah yana daga cikin da ya ba mai tashi da tsaye ya da hakkin annan mako sallallahu alaihi wa sallam ya raka lokacin da aka yada da kadu lokacin sallar ne raki na uku na tana ba biyu ba ke rinki a abu lokacin da aka kira yi shayi da aka kira yi shayi kowa a ce yi da a masa shayi in an kyale ta tafi a filin kiyama dama ba ka da ikon karfa kawai sai yadda Allah ya saka maka takardar in Allah yana kana yana yana da kai kana da shi ma tsancin laira takardar da ta kuma kare ko a hannun dama in kuma mutum yana da shi matsiyacin laira ne to takardar da ta zaune kuma sani a hannun hagu ai ka lura ga zafi ne ai ba hali daga takardar ka san wanda ya karɓa a hannun hagu dan wuta ne da ta kai karɓa ne da hagu ai makalle ta za ta yi kamar baka da ita ma ka miƙa dama ko to ba duk ba iko ba ne ta ka duk kawai sauka da shi ne yadda musiban yake da sai kuma an kira musu misali dan ma gaba da idan ka rijuwa ne ka duba an ce maka amman da rujul a makaranta wani tsawon ya rude ma har yau ni ga gara ka sunan sa ki har yau sai ki ka ma ba suna ko ba filin ba sunan ka ma ba damuwa ne gaba ɗaya sai filin ba sunan ka nan ma ba damuwa ne wato kai a tsanci ke nan gaba ɗaya ba kai ma jarabawa ba nan ma babban damuwa ne gara ma daga ka tsallake a wani wani ka ba to nan ma cikin wani kullewa ne ko ya ai shi gaba ɗaya a duniya ne ba ko ba ku ita ke nan aikin ba ba wai wannan kuma takala ne daga nan ne har an gama kuma a zuwa kuma a zuwa yi neman aiki to nan ma kuma a zo neman aiki ma a yi interview kana neman kaye ko ba kaye ba zonan ma a wannan suna ka ta zara ido har kun da sunan ka baka sani ba sai wani ya ce maka ai ya dai sunan duk da ba ka wallahi ba Allah shi ko mace an dauke mu aiki yace kawai ya duba ne da sunan ka shi kuma wani wanda ya tsaya masa ya ce tabbata sunan aka duba aka je ne ya duba yana zuwa ta kasan farko wani na zuwa ce mana ba da sunan ka ba ko na goma ma bai kai ba sabon idan shi ya ce da ya ce dan da su na ɗari ne ko Allah ya samu cika da imani to duka akwai misalin duniya akwai shi misalin lahira lokacin da aka ce maka an wannan suna an ɗebe ku aiki ko an wannan jarabawa final exam to a lokacin ba ba ka tuna abokin kawai wallahi damuwan ka kai ne kuna kamar ta kowa wajen yawa damuwan ka duk abokan ta kanta da aboki kuma duk wani soyayya kai wata masoyiya a lokacin ka manta ta sai ka ga sunan ka tukuna ka samu an ce successful su ne ka san cewa ba wani problem eh ko Allah ya samu cika neman Allah ya samu dace kan manzon Allah Allah ta tsoro Allah ta mu illa na ba ka to mai yi mu ne ka kan ji ko ne
يوم لا ينفع الشفاعة إلا من أذن na yawma idin لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا له الرحمن ورضي له مولاه يوم إذن ونرانا الله دينا تكيا ما يوم إذن يوم يوم أنك تأتي يوم إذن وأبونا لكي بيوابايا ينا لنوي يوم إذن لا تنفع الشفاعة أرانا قياما نبا ceto ba ta amfani amma ya Allah ya na yi illa mana tana da wurin Allah sai wanda Allah ya mafi yawa yau mai izin la ta ko shi faci da mana tana da wurin Allah wanda zai da ku kaula kuma Allah ya yarda da zancensa suka ce man azina da wurin Allah din nan shine wanda Allah ya azurta shi da faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullahi yana yin ita a duniya kuma da ita ya tashi kuma a ji ita ranar kiyama ku da na ita ma rana ne wanda Allah ya ce wato la kullatu wala shafa'a da ceto da abokan taka duk ba su amfani a wannan rana amma akwai wajen da Allah ya ce a akwai masoya na Allah wanda ceton a yi abokan taka za ta yi amfani yara ka illa mana bin al-rahmanu wa radiya lahu qawla na'am
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يعلم ما بين أيديهم ubangiji ya san abin da ke gaba gare mu ma kalbon ce ma bai na yi abin da ke gaba gare mu shine lahira abin da duk da ya lahira Allah shi ya tsara amma karfin abin da ke bayan su shi ne mutum kenan wato shi ne duniya wala yi ji ne ko bihi ilma kuma ba ta halitta ba ta kewayewa da ilimin da ke wajen Allah ma'ana ba duk abin da Allah yake da shi halitta ta sani ba dan ya zama haka ai ya zama an yi daidai kenan da ubangiji da bayi ko ya zama duk abin da Allah ya sani nasa kuma su ma halitta ta sani ba zai yi haka dole san kalmomi damu za ka tada mu ƙara ƙarfin jiyoyin kuma muna sake da gaya ma ko kuwa duka muna da nisan su zuwa wajen rufe wannan karatu namu da Allah ya kai mu je sai kuma mu saurari Allah ya san shi da kuma amin
Fatan malai ya tsaye da lafiya.
na Ana yana tafiya yana kan cewa kan wata ramadani an ce mishi an ga wata to amma bai da an ga wata ba sai da abin da ya yi ta zuba wanda ya ce da shi ya ce mata ya ga wata ya ga wata ya ga wata to malam ya wannan azumin su na baya da ya wuce yake
na an gaya masa an ga wata shi ne da su bai ko sai daga baya kuma wanda ya gamsu eh wanda ya yi da shi da ya faɗa mana wannan ai dama yadda hadarin yake shi ke a takaice dai in ma kwana ɗaya ne mai azumin ba ta ɗauka ko kwana biyu duka ne bayan sallah ne biya su dole sannan kuma ga kafaran azumi suna kan yana da ya sha ruwa cikin azumi ba ya sha ruwa a ramadana da gangan mutanen mu an biya musu ya kamata yau a ce an wuce wannan matsayi kuma su yi wa yanka yaka suke kure wanda ba su ɗaukar azumi ce ce sun gani ai alisani a ƙa'ida ma ai kwana ɗaya ne saɓani idan da annabi yake wata kwana ashirin da tara ne shi ne wata ya ce amma fa in gumma alaiku in an muku hazo an samu wato girgije a sama an ɓoye wannan ba a gani ba to fa a timmu fa a timmul idda ta talatin au kama tsara ya ce ku cika idaya ya zama wannan talatin don ya zama talatin ba ranar ta talatin ko an gani ko ba a gani ba kama babu wata talatin da ɗaya musulunci to amma shi har ga Allah yake ke kure shi wanda ke abin da babban kuren shi bayan na farko ba a ce maka lalle ka gani da idan ka ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam an ga kiya masa ya an ga wata yace wannan gini kai imani da Allah da ranar lahira ce ai ma ga Allah da ran laira annabi sai Bilal ya kira sallah aka taru aka sanar cewa an ga wannan aiki to farko da ma kure ne ka dora akan cewa lalle ka gani da kanka babban kure ne da biyu babu wata ne 31 musulunci ballantana ne 32 ko ballantana ko ne 32 wani sai ka samu kwana uku aka yi ana azumi sai rabta aka yi muku shi ko ne mutu daya ya aka yi hudu da shi kuma ya yi daya a rana ko ba a samu ba to dan girman Allah wanda bai yi ina yi ya wuce ma a ce jahilci in hauka ne ma aka kira ne wannan ma shi ya tabbata sai gara ma ma hukunci ai shi bayan da kai ya kana ta ina ne wata wata ne kwana 30 ko bai kwana talatin da biyu wannan kwa hujja na hankali ba ke amma wani yau guda ne an kwana uku ya ɗauka na biyu abin da har yanzu ko wani uku bai zo musu izina ba so da yawa ran da aka kai wata ran da aka ce an ga wata kamar misali yau aka ce an ga wata domin ka tashi da azumi don Allah da ne gobe da ba kai tsaye ba a ga watan nan ba ranar da biyu da a ganshi kuma na biyu da da a ganshi kai ni na jimawa ba ga an yi azumi a ce ran da aka kai ba a ga watan ba da yawa ya ka samu wani an ce yau an ga azumi an ga wata gobe aka yi ɗaya da yawa Allah ya kabbada bayan Allah kuma da ka ga wannan wata kai ba ka ce ranar ya kama ba wannan ba shi ake kira ni alhilal ba jinjin wata ba ranar ya kama ba kuma ka je ka tambayi masana wata za su ya maka jinjin wata ya kama idan farko ne ba ya cin mintoci kaza kamar yanzu zamanin mu na agogo ya ɓace rana na rage zuwa kwanan sa ɗaya kuma za ka ga mintocin ya ƙaru shi na kasu yawan an fito magariba za ka wasu yawa Allah ya kambara musu da shi ya yi wasu mintoci za ka samu zuwa kafin a yi a shiga tarawih ya biya ɓace ko wa shi gari kuma ya fito za ka samu har an shiga tarawih yana ina da ka wato mutanen ku ya kamata a wannan abuja na hankali ma in ka ɗauka kai ka san babban haɗe wani ranar da ke ɗauka wata ya kankare ne a sama ka ya ga watan da rukun yake wannan watan shi ne kwanan sa ɗaya haba Allah ya sa mu cika ne imani ya ka muna kiran shi gaskiya ci tsoron Allah musulunci haɗin kai yake so ko da kuma shi wata wasu sun ƙarya suka yi a bar musu haƙƙi na kansu yasa kuma kudin musulunci kare zamo ana samun rabon tsayi shi yasa ma aka ɗora kan cewa idan har an dole domin ya faɗa shugaba a garin su mahaki shi hakimi shi ne shi ma hakimi kuma ya yi tafi da mutane ka tabbata ka ga wata kamar da annabi ce ka yi imani da Allah ya da bare ai malamai su ce ba kowane sharholiya ne zai zo ci an gauta yanzu dan kiya ne zo ci ya gauta ne a saurare shi ko dan baya ko barawo ba ka saurare shi ba ya da san wannan ko me ma da iya faɗa nan kwaya ya kwaya ta zama cewa ne ce wallahi ya gauta ka ko ya samu cikin adali a cikin Allah ya samu cikin riba na
ya halatta wani wanda ba shi ba mijinsa ba shigo tsakanin auren misali daga sawa ana yin ana yin ko kuma za ta abinci a kasa ko kuma a za ta abin da ce ba za a yi ba shi zai kamar yake nuna jinta kuma auren da ke goya halatta kuma ba da yawon mijin da ba ya halatta wannan mutum da ita da mijin da mijin ko kuma a za a yi ba kawai da yana.
a wannan kowa sani a fili yake an ce ba miji ta ce ba mijin da ba ba ita ma da take masa biyayya ita ne biyayya ko ba haka ba in kuma mutum ne yake bin ra'ayinsa wannan yana da kyau da tsayin kun magabata a masa magana ya kamata in yana son ra'ayin da duk ya gaya masa ba wani yin ba canja masa ya da ba zama kan ce wannan abu da yake shi ma kuma yin haka yake tsoron Allah ya yana ya da haramun yake aikata ba Allah ya sa cikin ruwa
hukumar da suna neman addu'a ne ba tare da duk wani da tambaya na gaba suna so malami a kara bayani da akwai kamar neman albarka haka neman albarka na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a albarkar shugaba.
to alhamdulillah ba su neman addu'a Allah ya biya musu bukata suna kai kuma Allah ya biya mana kuma gode a cikin su mana wanda suka ci Allah sa gama lafiya su ma Allah ya sa su gama lafiya Amin.
Ah, na'am shi ma mai neman magana kan neman albarka amma neman albarka annabi ba sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake ba neman albarka ƙarya yake yawa ya tashi neman aure ko neman wani abu na alfarma ya kai ai alfarma ma da aka ce amma alfarma ai shine albarka ko yara haka duk wanda kaga suna wannan magana wani mutum bare shi dan albarkan annabi wai shirka ne kana da wani wani irin shirka ne kawai ka ce na albarka annabi ko shirka ko shi ke kare Allah ya mu shirka ne mu dai mun ga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu da shi mun ga irin yadda suke neman albarkan annabi kamar me kamar yadda ruwan alola na annabi suna tarewa suna shafa a cikin wannan ba albarka ba ya ka duba bukari wanda imam kazi ya yi ka cikin ashaba cewa annabi suna da suna ta mace baya taki taki ba sai ta haifi ya kare hannun ya mai ka fuskar mai je gida matansa tana cewa yin wasu irin turare ne kasa tana sake ma kallonsa tana cewa ban taba ganin kamun kyau shi ne wa a cikin hannun mamadu suna a cikin sai ne ba za su yi ba mai da yawa ba neman albarka ba ne na idan ka duba hadisin nan da aka rawaita daga sakiya bintu majara'a ta ce abu mahzura abu mahzura yana daga cikin ladanai masu kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya kasance na da wani gashi a goshinsa ta ce idan ya zauna sai ya sake gashi ta gabansa kasar laraba ne wani gashi ya ce har sai gashin ta kai can ƙasa sai suka ce masa ah me ya sa ba za ka yanke wannan gashin ba ya abu ba zura sai ya ce inna rasulallahi masa ala ya yi lam akun ahluka hatta amuta yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya taba sa ya shafi wannan gashin goshi na din yace ki ga da bare tabbin askewa ba har da mutu kala ga ba ne man ta bari bari gashi ne akan annabi ya taba idan yake wannan gashin ai yake gashin da annabi ya taba ko yace har ya mutu bare yake amma in ya zauna gashin ya zaru haka kuma imamu tabarai shi ya rauci wannan hadisi haka kuma bai mutu kawai zawa'i ma ya rauci wannan hadisi sannan wato akwai wato bin akwa sahabi ne shi kuma gaisawa ne ta bai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya taba zuwa gaishe da wani tsari bai da lafiya ya zo ko ya gaishe na kwance sai yake ce masa sai shi dakin da yake ce muwasu da Allah hadiskar nan ta tabbata ta taɓa gaisawa da annabi sai ce masa ƙwarin kuwa sai ce da Allah ba ni ta sai ko ya miƙa masa hannu ya dinka shafan hannu ya dinka shafan hannu an wasu ba hannun da ta taɓa hannun manzan Allah sai ce a ranar kiyama abin sai da na taɓa hannun ka hannun da kuma ta taɓa hannun da Muhammadu dan Allah ne mai albarka ne ko ba albarka ba duk da haka ne wannan albarka aka take kawo shi yana dewa malamin su take da yasa ne sai na umar da dai rubu yace yana neman ai tura a je a nemi izini a gurin sai da Aisha amma su izini yana so a sashi a gefen Allah shi ne sa ta ce neman albarka ne na cikin zauna kusa da yadda annabi ke kwance zai alaka wanda ka tana maganin neman albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya nan rashin sanin da ya darajar annabi a asibince tashi lokaci ke kai ma mun tsara ta bayanai akan bayani da muke na kasuwa da ruwa ba amma dai yana da cikin ruwan kasuwa da yin kokari ya san abinda akwai tafadili a cikinsa akwai abin da babu amma ya san rubar fadili da rubar nasari kowa kuma malamai sun ce mutum ya zo shagon amma ya ce ba ni canji ka karɓi kuɗin ka ce zaga ta kanka ka faru bane da ya taɓa hannu da hannu ya ce shi ne abin da ake so ɗan kasuwa su fahimta kuma bari ya yi zo da tinkiya na aike ga naman saniya a ce wai tinkiya ya na ba da tsoka biyu na ta a ban naman saniya tsoka ɗaya rubani wato yana da kyau da wakar ake muka faɗa ya kamata ɗan kasuwa su san abin da yake zawatin jinsi da zawatin adinasi akwai abubuwan da suke da jinsoci da bambanci a jinsi akwai kuma abin da jinsi ne ne yanzu kamar annabi ya ce duk abin da ke kafa hudu duk abin da ya kafa hudu jinsi ne da saniya da akuya da kinkiya da rago da ne ne ne rago ne duk ɗaya ne bari ba za ka taɓa ɗaukar tsoka ɗaya na saniya ka bayar a baka kuma tsoka biyu na tinkiya ba ruwa ne sai dai kana ganin zan ya fi iccen kiyayuwa ko a sayi namansa daban ita ma a sayi nata daban kamar dabbobin ruwa duk jinsu su ɗaya ne an gane akwai ruwan na abubuwan jinsosu su ɗaya ne jinsosu bare su ɗauko gero da masara ka ce to tun da ana ganin ai masara kamar ya fi gero ɗan daraja ko ko kuma ko gero ne bishi da ne masara da ya fi irin wannan daraja to bare ya ce wai ba da mudun gero mudu ɗaya da rabi sai na ba da mudu ɗaya da rabi a ba ni kuma masara mudu ɗaya ba wannan ruwa ne an gane to yana da kyau abin da muke kira in kasuwa yi kokari a sani ke duk mutum yana zuwa ba ni canji sai ka ɗauko canjin ko da haka kama sai sai ka ɗauko canjin ka yi ka masa ka ɗauka an gane haka kuma ya baka kuɗin kaya na baka kuɗin calbin nan ban ba ka ban karfi telefon ba ba ka bani kudin ba ruba ne ni ma in saya ban ba ka kudin ba ce a je mai ruba ne tabiya da akwai abin da musulunci yake nema kar a yi kwaruwa ka gane in na sayar maka ba ka ban kudin ba ka kware ni idan wani zai iya zuwa saya ba a yi musu amma ka ban kudin ba ba shakka la'alla kuma ka tama ba za ka dawo ba in ba ka ban kudin ba ka gane shi sa musulunci yake yadda biyadin hannu da hannu almilu bilmili haka ne ya ce gishiri da gishiri yadda yadda yadda hannu da hannu ka bayar ba ni man dan baka gishiri ji ba lafa shi lokaci ya riya abun nan muna godiya a kowa da suka mana ziyara daga kashin mai alewa akwai malam muhammad akwai malam abu akwai malam isa akwai malam abin muni allah wani ya sa kamsa wa kai akwai malam umar ɗan baya kamar da yin agaji wanda iyalinsa ɗazun nan muna masa jaji da harkar agaji na riyala ɗazun nan iska bai taso iyalinsa wato jini ya faɗo musu za ka ma haliyar na asibiti kuma kullum da shi muke tafsirin nan daga ran baranda Allah ya yaye musu Allah ya yaye musu da barsa annabi Allah mu shirya su ne barik ala sunna Muhammad ibadi al-Qasim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin